أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره دار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المقتوني وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقبادي فريد دهره على الإطلاق حاتم العقبين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المكاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب المبارك أن تردوا إلينا في وقت احتياج إليه Allah ya sare mana da jahil Rasulullahi Allah fahimtar da mu ma jahilna Allah ya amfanar da mu da littafin maulanmu Shehana Ahmad bin Muhammad Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa anfa'ana bi tizahiri wal badini wa yudashi lana shurura wa yudiyana al khairat dunya wal akhirati bi rahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa majdihi wa sutrihi muna zama na 63 adadin sinnul mustafa kenan shekarar manzo Allah eh wannan zaman mu na yau muna cikin tafiya ne akan yaya za ya gane kowa ya zo daga Allah da tsarkinsa ne zuwanka daga Allah kowane irin abu ya zo da tsarki ne da ya zo duniya ne sai aka samu arili wani abu kamar malaman fito suna cewa duk gunda ka ga ruwa mai tsarki ne arili ne yake sa a ce wannan ruwan bai da tsarki amma babu wani ruwan da ya zo ba mai tsarki ba haka nan babu wani halittar mutum da ya zo ba mai tsarki ba babu arili ne wani abu ne ake haduwa shikenan sai ka haɗu da mugun uba sai ka zamo kafiri ka zama mubtadi ko ka zamo ba ruwan uban ka zamo dan iska da abokanai ko ka zamo babu wani abu amma duk wani abin da ya zo daga Allah mai sarki ne wannan maganar shi ne ke son ya tabbatar a duk maganar da muke gaba gida saboda haka ko ka zamo kafiri to daga baya ne kafin ka zamo kafirin akwai tsabtataccen abu a jikinka kuma ko ka zamo kafirin akwai wannan abun a jikinka ma dama kanana saboda duniya ne gidan a hakabu shari'a ta zo ne don ta ware maka wannan abu kar ka yi Allah baya so sai ka shiga gidan abin da ba Allah baya so din amma duk musulmi abu halal nasa ne abu halal nasa ne abu haram ba nasa ba ne abu makruhi da haramun da, da haramun da makruhi duk na, na, wanda ba musulmi ba ne manduri aka haɗa ku kasuwan kenan shi ne manduri da mai kyau da mara kyau duk da su shiga can don Allah ya yi shi ne gurin da ya haɗu a kasuwa ake sayan coca-cola a kasuwa ake sayan giya duk a nan za ka iya ganewa wannan halal ne ka sha ruwa wannan haram ne ka sha ruwan maye shi asalinsa ruwan maye kaga in aka tace shi za a same shi arini ne ya shigo shi akwai wani ruwa da ya zo mai bugarwa ne babu saboda ka haɗa mar wani abu aka yi wannan arilin kenan shi ne shausiyani yake magana to kuwa hakan da yake tafiya akan wannan manufa da abin da ake nufi a nan to mutum ya gane cewa ƙa'ida ta Allah babu wani abu a duniya wanda eh, wanda ba wanda ba daga Allah yake ba babu wani abu a duniya wanda aka shiga wani imuwa daban to sai aka zo raba maratib din to a raba maratib din ne za a gane mumini da wanda ba mumini ba eh mumini da wanda ba mumini ba wannan shine to Allah ya taimake mu gane a cikin martaban da muka yi ta maganganu akai haɗi da dalilai yayi inna Allah bin nas kaga annas kafiri yana ciki mumini yana ciki walaƙar karran na bani adama kaga bani adam shi ma ɗan annabi adamu ne mumini da kafiri duk annabi adamu ya inna sharar dawaji inda Allahi addawaji mutum shi sunan shi dabba wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha kaga yayi inna allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ahli alkitabi wal mushrikina kaga anan abin da ake baka har maratib guda biyu ne dai innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina duwa innan sun bayar to zo ka zauna innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ulaika هم الشر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ulaika humul khairul bari'a kaga al bari'a al bari'a wancan sun shiga sharrul bari'a khairul bari'a kaga musulmi da kafiri sun shiga babu babu abin nan arimi ne to yau zai tashi yayi ma bayani wa mimma yunasibu ma taqaddama fi ayati sabiqa yana daga cikin abin da zai yi maka munasaba daga ayat da ta wuce sharu qawlu ta'ala shine faɗin ubangiji radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah eh kaga inna awliya Allahi ala inna awliya Allahi wan Allahu waliyul ladina amanu kaga an shiga ko suratul mujadala kana sayyidina shehu tijani radiyallahu anhu sai ya ce to bari ku ji radiyallahu anhum suwaye waradu anhu suwaye shi ma eh radiyallahu anhu waradu anhu kaga yace al-khalqu fil akhirati salasatu asnajin eh halitta cikin mutane salasatu asnafin sau hudu ne uku ne as-santul ula tsawon farko samun ridan wanda suka sami yardan Allah subhanahu wata'ala wa hum siddiqun wal aqdabu sune siddiqai sune qutubai sune annabiyuna sune mursalun wayannan sune wanda suka samu samu sakki kenan fil rida kaga radiyallahu anhu akan wannan ne shi da zai magana to suwaye ce wanda suka samu ridan lahi ga sunan matakin farko kenan wasin fudu hum samun rahama akwai wanda kuma suka samu wato rabo na rahama wa fi hadal umum a wannan gurin al'auliya'u wa salihuna wa shuhada'u da waliyai da salihai da shahidai eh simfi na biyu kenan wa simfun akwai simfi kuma wa hum ahlul afwi wal maghfirati sune ma'abuta afwa da ne da gafara wahumul usatul muminina su ne masu sabo daga cikin muminai wa ma'ana rida min Allah me ma'ana rida daga Allah ya ce huwa iratu bil abinda Allah yake so da bawa eh Allah yana son ka zama mutumin kirki ya ka zama mutumin kirki saboda haka ka yarda da Allah saboda haka shi ma ya yarda da kai me kai akwai abin da ya hana ka me kai akwai abin da ya sa ka da ka tafi sai na ya jaka in ya kalla sai ce e ka kai tunda ka nema ta waje kaza to ka kai to da wannan ake samu gayatu tarfi'i wato isa matuƙa na wajen ɗaukaka wata ajimi da girmamawa wal ijlali da buwaya wal rahmatu da rahama ita ar-rahama hiya taqallubu fi alwari shahawat shine juyawa daga dauri dauri na shahawa wal malazil maqlubati da fakewa da abun nema wanne anil mutawattirati da ni'imomi daban-daban wa alul afwi su kuma alul afwi wal magfirati da gafara yafu anhum Allah yana musu rangwami wa ya gafir auzarahum kuma ya gafarta musu nauyin da suka dauka na daga zunubi shine wujiru kenan wa maridul abdi anillahi wannan an faɗa maka irin ni'imomi irin abubuwan da kake samu da yadda ka ji Allah a ɓangaren rida rida din nan wa marilal abdu anillahi shi kuma bawa ya yarda da Allah bi subuti lima ya jidi alaihi min albalaya tabbatuwa cikin abin da zai same shi daga bala'i wani mai hani da jarabawa kai ka tabbata ka tsaya akan abin da Allah ya karga ne wannan daga Allah ne ka juri wannan daga Allah ne ka juri kar Allah ya jarabce ka da wani abu kai ta kai karan shi wani guri ka yarda ai da ya maka ni'ima kai kuma kafin ya tsora maka ciwon kai awoyi nawa ya sa maka lafiya kafin ya tsora maka ciwon ciki kwanaki nawa ya sa maka ko watanni nawa ya sa maka da lafiya kafin ya yi maka kaza kai to wanda ya tsora maka na kankanin lokaci ne ka tsaya ka kasa juriya ko ka kasa haƙuri ko ka dinga kai shi ƙara wajen wasu wannan shi kansa yana da maratib daban-daban وهذا محسوس ببعض الصديقين ya keɓanta ne ga ba'adin wasu daga cikin siddiƙai wanda suke ɗaukan bala'in sama kamar annabi nuwa da annabi annabi ayuba alaihi salatu wassalam yana cewa rabbi inni massani duru bai ce ka samun ba saboda adabu massani duru wa anta arhamur rahim in ka dubi larabcin ba ubangiji ka sa rashin lafiya ba ne a'a masaniyar duru cuta ta shafe ni cuta ta shafe ni saboda adadi ba ka in ka ce ka samu akwai magana kaga annabi yunus kuma sai ce me yake faɗa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina bai ce ka jarabce ni ka jifa a ni ne na zalunci kenan laifi na ne faka shamna bihi ma bihi min durrin ko wa najjaynahu min al-ghammi najjil muhsinina to ka gani muhsinina to kaga ya fita daga cikin siddiqai ne ai ai kujeran annabta tana tare da siddiqai ce annabi adamu kuma ya ce rabbana zalamna anfusana ka gani adabu wannan kujera ce wanda ita take magana kalmanta daban ne da irin cutar mu ya ibadi wayo bayana wayo cikina wani ma ya ce ya yi alkawari wa Allah ba zai in Allah ya bashi bai kashe shi ba sai ba mutumin kirki a shekarya ne sai Allah ya sake kama shi daga baya yanzu akwai sauran kamu na uku ne ai ƙarya ya yi wa Allah ya ce in ya warke ya daina duk abin da yake mara kyau Allah in ka banni wallahi zan amfanar da mutane sai zamo sallah ma baya zuwa bai amfanar da kai shi ba balle amfanar da mutane sai Allah ya sake kama shi cikin dare ya sake mai da shi aka sai aka san azizul muqtadir eh ayi tukunna ai da zaka alƙawari Allah ka saba to kai ma sai ka saurari abin da za ku haɗu لا إن ربك لبلنا رسالي ومعنى الصديق أبن أكي نجي الصديق هو كمال السعوي shine tangaran yana gane abin da Allah yake nufi da shi. Eh shine shine siddiq. Eh tangaran yana gane abin da Allah yake nufi. Sai na Abubakar Siddiq sun sammahu siddiqan ai an ambace shi da siddiqi ne saboda abu jahal ya zo ya samu manzo Allah ya ce ya muhammadu yau ko me zaka gaya mu ya ce ubangiji na ya tafiyan dare da ni daga nan ya kai ni baitul muqaddas daga baitul muqaddas shi na hau sama na yace a nan ka gani ni kadai idan na kira quraishawa za ka iya faɗa musu haka yace zan gaya musu shine sai yaje ya dinga faɗawa waɗansu sababbin shiga musulunci ai sun yi ridda a wannan lokacin suka ce kai ai ba zai iya ba da yawa ko da suka yi ridda a cikin musulmai shi ne zo samu sa'idina abubakar ya ce kaji kuma kaji mutumin ka wai jiya ya yi tafiyar dare ya je baitul muqaddas ya ce wallahi zai iya ce wai ya tafi sama da shi ce zai iya an yi kaza da shi ce zai iya kaga ai kamalu sawi ba a maye yake ba tangaran ya ce duk annabi zai iya shi ne da aka dawo sai ya ce to shi kenan idan kuwa haka ne aka tara jama'a to ya mamuru ka ce je ka ya ce ya ce to ya za a yi shi ne aka zo za a yi kuri wa annai muhammadu ai sai allah ya sa jibril ya ɗauko ya ɗauko baitul muqaddas ne ya kawo ga manzo allah sannan shi kuma abubakar shi yana zuwa kasuwanci manzo allah kuma ba taɓa sanin ya tafi garin ba in ya ce waje kaza me za ka ce ya za a yi a shiga garin sai manzo Allah ce waje kaza akwai waje kaza ya ce sadaka ya rasulullah duk cikin zuba wanda yake kare sai da ba ku sun san ya sani eh waje kaza akwai kaza in da shiga yace sadaka ya rasulullah yana gaskata manzo Allah sai ga yace to ya ya rasulullah daga kafan ka sama mana sai dan kafa da yace to daga dan yace idan na sakatu ai sai fade to ai ka ce kawo sama ya kai kawo Abu Jahal sai ce to bari gaya maka a wajen dawowa ma na gama da ayarin ku su dawo ranar laraba rana tana kudo tana kullowa kuma za a gan su ya dora masa kuma aka ka da shi akan haka wani za su ne siddiqa siddiqu siddiqa kaga kamar sawi min garqil mushahadati ya san Allah ba abin da ba zai yi ba hatta yasiru kal halatil amma har ya zamo kamar hali na kowa da kowa ba man ya rahu ya kolo wanda ya ganshi zai ce ha za laysa dudarati shay'an wannan bai riski komai ba wai udal maratibu haqqaha yana ba wa matsayi haƙƙinta min haƙƙiyatin na daga haƙƙi wuhulqiyatin da ɗabi'a komai yana bayarwa duk abin da aka tambaye shi zai cikata wannan wa huwa siddiqu Allah mu ji Allah minhum qala ba'd tabiina wasu daga cikin tabi'ai sun faɗa wa ibn sirina da muhammad dan sirina masanin mafarki radiyallahu anhu ko min akabir tabi'ina yana daga cikin manyan tabi'ai wanda an sun yi zamani ɗaya da maliku bin anas ibn sirina bayan tabi'ai bayan sahabban annabi ba wanda ya kai shi sanin mafarki shi ilimin da Allah ya bashi. Eh, bayan sabon maza Allah ba wanda ya kai shi sanin mafarki. Wata rana Maliku bin Anas ya yi mafarki yana ɗiban kwai a wannan rami yana zuba a wannan rami. Na wannan ramin bai cika ba, nan kuma bai gama kwashewa ba. Sai kira almajiransa. Ya ce ka je wajen Ibn Siri na ka tambaye shi mutumin da ya yi mafarki daga wannan ranin yana ebo kwai a nan yana zubawa a nan shi kuma da je sai nasarta ya ce na yi mafarki ina iban kwai a wannan rami ina zubawa a nan nan bai cika ba nan kuma bai kare ba ta cika ba guri duk garin na kuma da isai wannan mafarkin ba maliku bin anas ba ta cika ba guri duk garin na kuma da isai wannan mafarkin ba ko maliku ne na masu shi ibn sirin kenan yana cewa sai ba kasira min sahaba ya abokaci da yawa daga cikin sahabai kala lahu sai wani yace masa kaifa kanatin sahaba yace ya sahabbai suke ce kala yace kannashi kamar mutane suke in ka gansu za ka gansu ba za ka ga darajar baya nunawa a jikin su ko rawani ko kemu ko a kawai daidai da mutane suke shigansu ne za ka san wa ka gaba da shi. Ne wajen mu'amala, wajen ilimi, wajen aiki, to a nan ne ake ganewa. Amma ba za ka gane su sa tafi a kan hanya ka ce wannan wane ne wannan ba wane ba, ba zai yiwu ba. Sun ma'an shaida baitar, ya ce, yuhibbul hamara min ka'ashin na dani, waye kuro an tufari kuhul fulusu. Yana son giya min ka'ashin na dani, irin kofin nan na birgewa amma wai korihu baya son an tufari uhul fulusu ba son ya bada kuɗin sa yana son ya sha ruwan banza ya sha giyan banza a daya a bashi ka san akwai wanda shi ba zai iya sayan ba zai samu Allah da kuɗin sa ba amma aka bashi zai in saboda sanin girman abu na ai a za a ɗan saya masa a suna da wannan kyautar suna da shi ai an riga an halaka ne ana neman abokin halaka ya eh amma ya bar kar ya siya maka giyan naira dubu biyu ya baka naira ɗari biyar ba zai baka ba amma an da ku je ko nawa ne za ku sha ai duk masu sabon Allah ku san haka ne duk masu sabon Allah ku san haka ne in dai za ka yi abin da su yi na sabon Allah za su ba ku ba ga turawa ba abin da suke shigo mana shi kenan ba ba shi nan suna mannawa matan mu hauka sai ga mutum ya hakiki shi yana yakin annabi Muhammadu a gidan TV amma wai yana ganin wai waye wani civilization wai kwakwalwarsa ta waye dan banza jaki ko jaka annabi suke yaka amma ba su sani ba saboda jahilci su kuma ana nuna musu wai duk wanda yake tinkaran addini da bakar magana billahi azim yana faduwa ne yanzu da zunan na kwance ina ganin yan suna magana akan wai almajirci da sauransu wato sai ka ji abin tausayi sai ga mutum kamar mai hankali yana sukan annabi amma bai sani ba saboda an ɗora masa western education a cikin tunaninsu ko ɗabi'a an kawo masa kuma babu addinin a tare da shi kuma wani zo kuma wani zai yi alƙalanci a cikin addinin saboda an zuga shi a duniya wani duniya ta canza ko sun mance duniyar shekaran jiya ce ce ta je da yau kuma ita ce ta gobe duk wani abin da yake fita a cikin ta babu wani abin da annabi Muhammad bai san shi kowane abu da ka gan shi Allah yana sane wai in menene me Allah ke cewa kullu shay'in Allah ke cewa wa ma nazilu illa bi qadarin ma'lumin ne ai ba majhul ba wa kullu shay'in inda hu bi miqdari ajiye abun ne wa kullu shay'in inda hu bi miqdarin wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lumin kawai wannan zai fara aiki ne daga lokaci kaza saboda haka a lokacin zai fito duniya sai ga kamar cewa da babu shi duk an sani wannan zai fara aiki ne a lokaci kaza wannan zai fara aiki ne a lokaci kaza in ya kai lokaci kaza kuma to ko yana aiki to mun rufe haka abin yake essence ne na duniya duk komi da komi na duniya haka yake tafiya amma sai ka bi addini tukuna ka gane kuma duk annabi Muhammad ya faɗa amma su sai suna kamar annabi ko jahili ne su ko mata matan musulmai su dinga shiga taitayinsu domin aksarinsu wallahi babu addinin da ya kwato haƙƙinsu ya nuna su billahi addini kamar addinin musulunci amma tun da ba su karanta ba ba su san komai ba sai ga mana ta zaki tana ta surutu kuma annabi take ma magana a gefe ba ta sani ba sai ta zo lokacin da su yi bai bai da duniya ta gan shiga shirar me kika ce kuma a lokacin wata neman taimakon shi da in ce ku da kiyar banza kawai wallahi tallahi haba in baka san abu baka yi shiru shine zaman lafiya abinda Allah ya baka kenan ko kuma ka koma wajen mabuta jini in sun je za su yi tambaya sai su nemo waitin irin su wanda bai yi zurfi a addinin ba sai su tambaye shi sai kara musu wai hadda nasi nassin juyayyen nasi shi kansa bai fahimci masallimai da ya fi asfara ne bai fahimci ma abin da karatun yake ciki ba shi ma ya tafi a kan wai wannan kamar umarta an ukatilin nasa kaga yadda suke fasarta shi waya ya ce manzo Allah ya hore shi ya kashe mutane hatta ya kulu wannan yayi tsauri ya kamata a cire wai annabi fa ke gama kuma hadisin ba haka yake nufi yadda suke tafiyan ba ba haka yake nufi ba amma duk sun ɗauka sun ɗauka wai yana daga cikin hadisai masu tsauri masu tsauri wanda Allah ya turo wato wannan na ɗauki mai tsauri na ciwon corona ko baka son baka in da ka ta ƙasa sai an maka can banza da ci mafi Allah ya kiyaye wa ma sun furare sinfi na hudu wa humul a'launa sune a'laun hais qala Allah ta'ala fi haqqihim yanda ubangi kaga wancan radiyallahu anhum wa radune anhu yuhibbuhum wa yuhibbunahum kaga radiyallahu anhum wa radu anhu wannan kuma yuhibbuhum wa yuhibbunahu ka gani kowannen ka duba maratib din ba ɗaya bane yawa wancan na rida daban wannan na muhabba kuma daban to wa hum akbaru min ahli rida kaga wannan suna gaba da wancan eh wal mushrikina ulaikum al khairu al bari'a wa ulaikum al sharru al bari'a kaga radiyallahu ulaikum al khairu al bari'a radiyallahu anhum wa radu anhu to nan kuma yuhibbuhum wa yuhibbunahu su kuma martaban su yana gaba da wancan na rida eh shi ne ke cewa min ahli rida daga cikin mabuta rida almahasusi da jin muhabbatin zatil aliyya wanda suka keɓanta da zatil aliyya wa ma zikira qablu wanda muka ambata na gaba min siddiqina siddiqai wala qadai da kudubai wannan yina da annabawa wal mursalina da mursalai fi tasamuhun sun samu tasamuhi la'annahum ahlul mahabbati zatiyati su suna bautawa Allah ne mahabbatu zatiyati ba ba ba ba ni'ima ba ba ba rahama ba ba daurul malaji ba wancan hanyoyin ba a'a su suna yi ne na zatiya fa nasu ina idan muzinibuna su mutane su kuma masu zunubai wal mawfuna bi ahdillahi da masu cikawa kaga magafuruna kenan anil afu wal magfirati ko eh wa hasatun wa hasatul hasat akwai kebantattu akwai kebantattun kebantattu fal mujrimuna ma'lumuna su masu zunubai ma'lumai ne sanannu ne wal mufuna bi ahdillahi su kuma cika alƙawarin Allah هم الطوائف المؤمنين سنة سنة طائف daga cikin mu'minai min hibzul uhud wajen kiyaye alƙawari wara'il hudud ya kiyaye doka illa annahum ashabul hijab sai dai suna aikin ne ban san wa suke ma aikin ba eh suna aikin duk an hana sun hannu sun abin nan amma me ya dalili su dai ba sani ba amma kawai suna aiki in ka ce musu waje kaza kan sai kaza za su sun ji Allah rashi wallahi Allah ba son kaza sun bari Allah ba son kaza sun bari Allah ba son kaza sun bari kuma abubuwan da zaka lura da yawa mutum ya gane wani abu da yawa zaka ga mutane suna jin tsoron Allah ba sa shan giya wanda ba sa shan giya suka tsani giya su suka fi yawa amma masu yin zina suna nan da yawa giya wani ka ce masa ya sha giya ko sata ba zai ba sai ce Allah ya kashe shi da ya sha giya Allah ya kashe shi da ya sata amma jina wannan ba Allah ya kashe shi ba in zai iya saboda min babil an'ani ne sha'awa ne a wayancan din an fi nisantansu kalla wanda har wannan ɗin yake kiyayewa. Ƙalla wanda wannan ɗin daga an kiyaye shi, amma wancan za ka ga, ok, ƙalla za ka ga wanda suke kiyayewa. To kaga a nan, falmuzini muna sahabul afwi, shi zunubi yana daga cikin iba ne na rangwami, walmufuna bi ahadin lahi su kuma cikawa da alkawarin da Allah ya musu samun rahamaci su kuma iba ne rabo ne na rahama wal hasatu wa hum allazina in kashafat law sifatul lahi su kuma ke bantattu bayan mu'minai din su kuma an yaye musu siffan Allah ne min wara'i subhatil jalali daga bayan daga bayan labule kamar yadda kake kallon mai shigowa dinnan za su gane ga Allah ai Allah yana ganin su Allah yana ganin su da su kin abu ne saboda Allah yana ganin su su wannan ne wajen kowa labulan mai duhu ne ba sa ganin abin da ke shiga ba sa ganin abin da ke fita kai dai kawai sun ji tsoron Allah a matakin imani wannan kuma suna ganin abubuwan da yake baya kamar yadda yake gabansu fa za ƙarfin lazzat tilkar mushaharci sai aka ɗanɗana musu wato lazza na wannan mushahada an hamalu ma la tuɗi jibal suka ɗauki abin da dutse ma ba zai iya ɗauka ba minal balaya wal mihani na daga musifa saboda ai suna ganin suna ganin zatin Allah shi girman bawa a wajen Allah yawan musiba girman bawa a wajen Allah musifa ka ta zo mai ƙarfi ta zo kamar da ita ba komai ba ka girgiza ta kamar da ita komai ka sa ta a ka ci gaba da tafiyanka shine ka zamo mutum a wajen Allah amma ta zo ta danne ka bugu ɗaya da sauranka. Shi yasa yaro suka ce yana ɗaukan bala'i kaman bala'in da kudubi yake ɗauka ne, saboda bayi da baki da zai faɗa sirri ne na Ubangiji, saboda ya zo tangaran ba shi da laifi. Amma ai bala'o'in da mutum ƙarya, rashin sallah, rashin alkawari a cika, wane-wane sace-sace ɗauke-ɗauke wayannan abubuwan da cin zali duk wani abu na sabawa su ne suke tarawa in aka ɗora maka ƙaramin zanibi kamar wannan ka dinga nufin farfashi kenan da ka mutu amma idan kana da tsarki in an ɗauko maka irin wayannan so goma aka ɗora maka kana tafiya kana mu'amala ba za a gane ba saboda ka yarda daga wajen wanda ya dora maka kuma ka san me ya faru to idan ana son a tsarkake ka wani lokaci gwargwado ne ban sani ba amma ni na fahimci na wajena zan yi magana a kansa idan ina tafiya haka misali a misali in na gama ci na tsaya na kalle ta sai na ga na so ta cikin zuciya na to da daddare zan ga ina jina wannan abu ni kuma abin da na wasa kenan a rayuwana idan na dawo daga safe na fita daga gida da me na fara da daren zan zauna na fita daga waje kaza na je waje kaza na yi kaza sai na gane gurin da na saba wa Allah sai na gane waje kaza ne sai yi point din abu na gane to idan wani abu ya same ni to ni a cikin wannan ne nake iya ganewa in na saba wa Allah ne ana ana shurana ne a taba ni za a nuna mu saboda ba na son in ga ina zina a rayuwana to kuma zan gani to in na gani kuwa in na tashi na zauna in na ji abin sai na gane ga waje kaza ne an shirya da ni ne za mu je wajen wani ko za a yi wani abu a cuce shi zan gane eh shine shine to in ka fara yanzu haka ina cikin mota ko yaya in yi ganganci wani ba zan sauka motan ba sai amin eh ba zan sauka motan ba kuma na gane saboda na yi ne to idan zan saba in na yi wa mutum wani abu yin abin bai da kyau ina ganewa sai na gani wallahi sai na gani to daga wannan to watakila mutum ana son a saka akan hanya kenan ana son a saka akan hanya saboda haka in na ga bala'i na tafiya wata rana sai mota ta zo ta daki mota ta da nan shiru ban gane me ba sai na gane ana son a gwada ni ne a game zai na ce tarko ba komai ne mota shi ba ta aici ba na gane ana gwada ni ne a gani zan yi fada saboda ina da dukiya? To irin wayannan duk haka ake tafiya har ka kai ka gane me Allah yake nufi da kai. Za ka je ka gane, wannan ban sani ba wannan na faɗi ni nawa ne, akwai wanda kuma zai fito masa irin nashi tsarin kuma ba irin nawa ba ne. Eh za a yi ma. Akwai da ni ko cikin dare ne ko karfe nawa ne in aka zo aka ba da kyautan kuɗi to da safe za a turo mutane zuwa karba wallahi Allah eh ina ganin su na san abin da ya kawo su an gaya musu ne an tsegunta musu an bani su su karba ko yaya in dai yana jikina na sani an turo ne a zuwa karba an gaya musu an kama ni saboda haka ne da ka bani a kasuwa da ka bani cikin dare ni a waje na kai duk a banza wallahi tallahi sai an zo to sai aka kai aka kai kuma ko ba da kuɗin sai ya turo sai na ce ba haka ka saba mun bayan Allah ko ba da kuɗin kuma sai a turo sai na gane ba wancan kujeran ba ne ai na gaya maka malam eh wani ne kuma ba wancan kujeran ba ne duk wanda ya zo sai zo amma abin Allah yake taimako na ba a zuwa a samu a ce ba ni kaza ko sai ka mun kaza a mutum ya zo kawai shi yana son in taimake shi ne sai na gane akwai luddufi a ciki saboda in wanda zai zo ce maka sai kamar kaza ne to ranka zai ɓaci ka gaya mar bakar magana duk a rushe to duk irin wa'annan gabaki daya haka tafiya take tafiya hanyar Allah in dai zaka tafi hanyar Allah to in kaga abun kaga baka saba ganin shi ba to ka tsaya ka rike ne ka kiyaye ka tabbatar daga wani lokaci abin ya fara shiganka ko demotion ko promotion da haka da su eh za ga wani ya zo ya gaya maka zai zo karba ne amma zai ja maka bakar magana eh karba kuma ya zo amma zai ja maka bakar magana ko to kai sai ka ga to me dalili kai kuma kace kana shi saboda bakar magana an turo shi ne a gwada ka a gani to duk irin wayannan suna tafiya mawazinu ne duk wayannan karatun mizani ne kar ku dauke shi a matsayin hikaya a'a abu ne wanda yake faruwa ma da ma da ka tafi akan wannan tafiyar ne za ka samu to in ka gani kawai sai ka gane shine ya turo a kan taba ka a gwada a gani ka gane shi ya maka shigan labule ya canza maka riga ya zo maka a matsayin babu manzan ladi kurin lahu kardan hasana ai sanan ne ai sanan ne Allah ce muke tilka da mashahid ana humilu ma la tudiqu jibalu to shine dutse ba zai iya ɗauka ba min albalaya wan nihan fa hum hasatullahi min khalqi wannan sune ke bantattun Allah bayan ƙasa eh idan Allah ya tashi saukar da bala'i yana saukar da bala'i ne a gari gari yake ya rabawa to in aka zo garin to za a duba suwaye mazaje na gaiba ba mahalul zawahir yake duba ba suwaye mazaje na gaiba sai ce to gashi nan za a saukar da bala'i goma a garin nan amma kowanne ya kai dutsen uhudu so ɗari kuma za a raba a cikin garin nan za a jefa haka ka'idan abin yake to sai a samu mazaje sai wani ce to a bashi ɗari bakwai eh a bashi saba'in shi kaɗai ya ɗauka yana nan a ɗaki yana zaune shi yasa da ga wani ƙurjin da aka sa mar a jikinsa aka sa a cikin wani ya mutu kenan wannan siffan bala'in kenan wani sai a sama ciwon kunne wani sai a sama ciwon haƙuri wani sai a sama ciwon kai zai ɗauke sauran sai ce to a rarraba wa sauran kuma shine ashaddun nasa bala'an al'anbiya'u summa al'amsalu al'amsalu fal amsalu wannan shine gwajin Allah wadawan Allah shi da ɗaukan bala'i waɗansu haka ga mata ne suke ɗaukewa mata ana samun mata siffan mazaje shehi ya taɓa ga mana shi ibrahim zai zo an zo ana taransa a airport sai wata mace ta je ta zauna a rana ta kashin gidi haka sai shi hassan din ya zo ya ce mata ta tashi a rana ta koma inuwa ya ce kai kaga rana shi hassan din Eh kai kaga rana, a nan ya gane cewa ba karama bace a cikin waliye. Ita ba ta ji ba ranar take gani ba tana sauraron wanda ranar ya rako ne. To haka abubuwan suke. Eh kuma ai na gaya muku ai ba ku ba amma malam shi ya santa matan da burafale haɗan da ita a kaula wanda a kabarin shi take kwana sama da shekara goma sha ina da hoton ta wanda muka ɗauka tare da ita amma duk bala'in ka baka isa ka zo gurin ka ganta ba kuma anan shekaran ta goma sha ko ba mutumin nan bane daga gambiya take amma anan take kwana duk cikin madina ta kaula a bagin take cin abinci sai gidan burafal mun ci abinci tare da ni da ita da burafal wali ya ce ba taɓa yin aure ba in ka ganta yake tsammanin wani haka haka ne a da wani lokaci tana zuwa har gidana gidan da nake ta zo ta ziyarce ni da za a ummi ne ko ko ummi ne ko a cikin yayana ina kaula aka haife ta muna zaune da ita tana faɗan ga matata tana naƙuda muna zaune da ita ta ce an haife ta an haife ya mace sai na kira sai na kira na ce an sauka lafiya ya yarinyar sai ta yi tsammani ni ne waliyu mace ce wallahi mace ce sai da in ta zo waje na ma in ta zo daki na mutane sun zo ziyara sai su gana tashi sun sun zo ziyara na ni zan je ziyara amma su suna ganin wata abu ne haka to haka irin wa'annan to ka ga irin girman tafiyarsu a Allah sai kun yi magana da ita a Allah ka ji sai ka ji mutum ya koma yana neman kama kafa mata ina zai fara komin ruwa komin sanyi a kabarin shebran take ba ta tafiya ko ina kuma ka gana kullewa a nan gudun take zaune kuma na sha zuwa karfe ɗaya karfe biyun dare na rantsi da Allah ban taɓa ganin ta ba wallahi tallahi kuma mun da ta ce ta gani lokacin da na zo kuma ta faɗa min time ɗin haka abubuwa suke to kaga bala'i da wannan abu shi ne ke in ka ganta kawai mahaukaciya ce ina jin ni da alhaji ahmadu ya fautin lagos mu ne farkon dalilin da sai da ta rike waya saboda mu samu communication da ita ta ce ba ta rikewa in ta rike waya ma gaba daya daina aiki kenan na ce ai dole kuwa muna so dinga magana da ke dalilin rikewan ta waya kenan a duniya tana nan saboda haka su abubuwa za ka gansu a jikin maza za ka gansu a jikin mata za ka gani to wa ƙa'ifatun rabi'a ƙa'ifa na hudu kuma lazina in harakat lahum jami'ul hujubi sune aka keta musu dukkan hijabi hatta wasulu ila muhabbatin zatil aliyya har suka sadu da zatil aliyya wajen muhabba wa hum hasatul hasa kaga wancan hasatun ne daga ciki wanda aka ibu da'ifatun minhum wannan kuma hasatul hasa kaga suna gaba fa hum akbar rutubatin sun fi daukaka wa ala manzilat min alladhina qablahum suna gaban wayancan hum ahlu shuhudi sifati su kaga suna ganin sifati ba inkishafi bane shuhudi sifati hum ahlu ridan sun koma kuma ahlu rida minhu minhu ba wancan radiyallahu anhu waradu anhu radiyallahu anhu waradu anhu so su kuma nan aridan nasu subhanahu wataala shine radiyallahu anhu waradu anhu kaga wa ma hasatul asa faqad qala shi haqqin yuhibbuhum wa yuhibbunahum to kaga an yi majinin din wajen haduwan matsayi ne za a yi can za a haura daga waje kaza za ku hau waje kaza to za ka fara shiga rigan irin mutane ce ku je a yi muku training ko za ka canza kujera ce ku je training ko ku je course to wannan course din ai kana wani kujera ne kafin ka hau wani kujera to shine ahlu rida da yuhibbuhum wa yuhibbunahum za a shiga wani kujera kenan gashi an zo mutamasilan suna kama amma ba a gama hayewa an shiga kujeran ba tukunna kowane abu da ka gan shi to haka yake tafiya a wajen Allah shi yasa suka ce inna masal duniya misalul akhirati duniya misalin lahira ne yadda za ka yi ka gane ta ne kawai tashin hankali yuhibbuhum wa yuhibbunahum fahum ahlu rutubatil aliya haka ne ko su ne kuma rutubatul aliya la rutuban fawqahum ka gani babu rutubu fawqahum wa fi hadhihi al-martabati as-siddiqin to anan ne siddiqai a qadabu nabiyuna mursaluna lana siddiqiyati domin siddiqiyata tajtamu ul jami domin ta tattare ga fa kullu waliyin wa nabiyyin wa rasulun siddiqun dukkan wani waliyi ko annabi ko rasulun siddiqi ne walal aqas babu sun koyan haka ka gane kenan ashe kujerar rida da muhabba ana indimaji suna shigan wani yana shigan wani kenan kafin a tsallaka a shiga ana iya kiran mutum ya kafin a ba mutum farfeso ne ake cimar to ka gani na ce ba ya leƙa ba kenan amma ai bai zamo ba in ya zama kuma sai a cire asos din sai a bashi to amma a leƙawan shi a wannan lokacin ko kiransu za a yi za a kira shi da wannan sunan ya halatta amma ko bai zamo ba to shine kamar matsayin rida daga cikin wa'inda suka tafi a cikin Allah matsayin rida da cikar rida sannan kuma matsayin rida da muhibba cikan hibba din domin in ka so Allah shikenan in aka gama da kai ka zamo abduhu kulliyan shikenan Allah ce mai mu Allah ya sa muna ciki ya kuma subhanahu wata'ala ta yake Ibrahimu Ubangiji yana faɗa cikin haƙƙin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa huwa akbaru rusuli maqaman a cikin annabawa shi kowa maqami nace kowa an san abin da nake nufi banda sayyidina rasulullahi yawa saboda irin wannan magana tana zuwa da yawa eh manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rana ba ta hudo ba daga gabas zuwa yamma a ƙarƙashin sama wanda ya fi gaskiya kaman wani daga cikin sahabbai ana nufin ya fi so abubakar ne ba haka ba ne akwai level ɗin mutanen sa'o'insa ake magana to kuma gashi a lokacin ga sabon suna nan azdaku lisanan min abi dharri akwai irin wannan to ka ji irin wannan kar ka zo ka yi bugun ka ce waye su abubakar waye su umaru waye ai wane su ba haka abin yake ba akwai sa'o'insa da ake magana akan kujeran gurin in ya dawo wani gurin sai kaga shi ma yake sharan takalmin su sai na babakar din ko umaru haka addini yake tafiya eh kuma mutum ma bai gane ba ai maganar ɗazun na ya warware ya an tambaye ibn sirina ya sabon suka ce kan nasi yanzu Allah waye zai zo ko kana tafiya kan hanya ka ga mutane ka ce wannan direba ne wannan kaza ne zai yi ma duka sun fito a siffa daya sunan su mutane kowa zai iya zama direba in ya ga dama ko in an rubuta shi to amma kuma daban-daban haka abubuwa suke wa akbar rusul maqaman qala fi innahu kana siddiqan nabiyya kaji kafa dalilin saboda haka fa kullu waliyin wa nabiyyin wa rasulan siddiqun yace fa kullu waliyin to abin da ma zaka yi mamaki waliyin da aka ce maka sai ya ce maka wani waliyi ake nufi to anan an shiga maka da aqadabu ne waliyi duk wani aqadabi da siddiqi da qutubi ai muhallin su su iya kujeru suke nan ba sa kai annabta ba sa kaiwa annabta an gane abin da ke nufi yawa fa siddiqiyatu jami'atun siddiqiya ta tara walal aqas babu sunkuyi wa ma muhabbatul lahi da haula al akabiri soyayyan Allah da wayannan akabirin kaga wa yuhibbunahu yuhibbuhum huwa iradatuhu bihim shine manufansa da su gayatu ta'zimi shine isa matuka wajen girmamawa wal ijlali wata karini والترفيه وما محبتهم له su kuma soyayya da suke masa subhanahu wataala fa inna ma yuhibbuna zatu al aliyya al muqaddasa suna neman zatin suna son zatil aliyya ne al muqaddasa la li shay'in ba dan wani abu ba wa hiya la tuqal wa la tukayfu hankali baya kamawa ba a cewa ta yaya wa inna ma ya aqiluha man zaqaha wanda ya dandani abin ne zai fahimci abin da ake magana amma baka dandana ba ba za ka iya ba kaman ga ruwa an sa gishiri ga ruwa an sa siga duk sun narke sai aka zo ana baka labarin bambancin su baka taba dandana ba ce wannan ruwan gishiri ne sai ka ce me gishiri ce wani abu ne ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake wannan ruwan zaki ne to in yana so sai an samu ilimin tajariba ilimin tajariba ya zai ya gane a haka a bakinka shi bai san gishiri ba bai san siga ba ya fito ne daga can yana zuwa sai ce to taba in ya taba ce ta taba wannan in ya taba ya ce na gani shine ilmin zauki duk abin da za a gaya maka ba za ka iya ganewa ba sai ka taba abin tukunna to shi yasa in malamai suke tashi suna magana ba za su in sufaye ne ba za ka iya gane maganar su ba man la zauka lahu mutukan baka da zaukin su ba za ka iya ganewa ba to zaukin zaukin shine yake ganar da kai ka samu saukin fahimta Allah ya bamu na'am wa fi ma'ana a wannan ma'ana ne kala haza qala al-mursi imam al-mursi yake fada rahimahullahu radiyallahu anhu inna lillahi ibadan to a nan ne zaka ji yanayin yanda Allah yake sarrafa abu a shiga gabar ta koma yamma yamma ta koma kudu kudu ta koma arewa arewa a ce ita ce kuma a gabas a wargaza ka a ce ɗauko a wargaza injin mota a zo a ce zo kai kuma bakaniken keke ne a ce haɗa injin din nan eh to in ana son zaman lafiya a ɗauko malami injin mota a bashi ko ba ka bane yake cewa ina lillahi ibadan Allah yana da bayi ya zaharuhum fil bidayati farkon tafiyar su za a gane za a gane wayannan bayin Allah ne ana ganewa wayan sirrun fil nihayati amma karshe sai ka gansu a gidan goge farai a farko kai ka san kullum a masallaci kake kallon sa kawai karshe kuma zai ganshi gashi na gidan goge kuma bai fita daga kujerar wanda takan ba kawai don a dama maka lissafi saboda ba ruwan Allah ba ruwan Allah ya ɗauko maka mu muna ‘yan taya muna gane sababbin ma'aikata na gwamnati kaɗan saboda ƙwarewan gurin da buɗuwan gurin da kuma duk kaman cibiya ne na tashin hankali da alheri na ga bako ya zo na yankan farci in ya kama hannunka kai ka san bai iya ba daga kanka zai fara koya to ya zo akwai abin da yake nema wani kuma za ga zo a siffan mahaukaci bususu akwai wanda yake nema a garin ku ka san shi lafiyayye ne yanzu kuma gashi mahaukaci kuma lafiyayye ne amma ya haukace da gangan ya yi wa abu ya tara amma kuma bai fita daga shi wanda ka san shi nan ba amma kai kuma a wannan lokacin ba aka yi mu'amala da shi ba kana ganin ba irin ku bane daga nan kuma ya fi ka to irin wayannan duk akwai su a cikin a cikin tafiyar Allah wannan shine zai maka bayani wa sirrun fi nihayati ya boye su a ƙarshe wa inna lillahi ibadan Allah yana da wadansu bayi yasirun fil bidayati a farko ba za ka gane su ba sai su fito maka yan iska tun farkon eh waya zarun tun ne hayati sai kaje kace abin mamaki a nan garin na faɗa muku muna tafiya maulidin gidan zakir bala da malam ne ranar sai na bashi sai na ce zan dawo gida karfe biyu na dare a amigo junction lokacin an yi wannan ɗan ginin nan akwai wani mahaukaci wanda da rana tsirara yake tafiya da bargo ja da bakin nan sai ya rata ya dinga yawo tsirara daga gidan jajere na ji shi yana wani irin zikiri tunda nake duniya ban taba jin zikiri irin wannan ba ni kadai na dawo na bar malam a gidan a wajen maulidi karfe biyu na dare na zo na tsaya a kansa yana zikiri na ce o bawan Allah yanzu zama haka kake sai yanke zikirin ya kalle ni da rana ka dinga yawo tsirara amma ga abin da kake yi tun daga ranar ya ɓace a garin nan billahi lazi tun daga ranar wajen zaman su kenan wannan kasan an yi shi kaman angul ne to wannan angul na nan to a nan yake zaune na yamma eh a nan gurin yake zaune eh sai na ce masa yanzu kai ne haka na yi kamar magana yana kallo na mai cin kalaba ba shi gari shi ke na bar garin nan wannan ya faru da ni ne to irin wannan suna nan da yawa Allah kiyaye wai sarun wannan la ibadan yasrun fil bidayati wai harun fil nihayati a ƙarshe a gane akwai wani yana nan garin shi ma lokacin faɗin garin nan shi har yanzu yana nan zai yawo za gan shi da akwaku a bayansa wani siriri dogo baki mai ɗan katon kai yana da carbi mai dubu a cikin wannan jakar ana faɗan garin nan in ya je durkusa sai cire carbin sai ya yi adadi na gan shi ina yawo a gari na gan shi yana wannan adadin ya kai sau biyar wata rana na tsaye a nan sai ga shi nan ya zo zai wuce yana cire kuɗi sai na ba wa hamisu liman na ce ka kai masa ka ce ya min addu'a sai ya ce ai shi ba malami ba ne sai na ce ba damuwa yalai shi na ce kun gaishe ce na ce to wali ne na ce ga abin da yake a garin nan duk faɗan garin nan yana shiga har cikin gurin da ba musulmai ba kuma ya sauƙi ya yi wannan adadin haka ya dinga zagaye garin nan yana yi wallahi ya tsufa in ka gan shi kuna kuna haɗa ido da shi in ya gada gane shi kawai sai shiga bola sai fara tsince tsince wai ka tafi ka bashi guri amma ba mahaukaci ba ba mahaukaci ba ne ranar sai suka gama da hannun sai ce ya bashi riga mana wanda ya dinga zuwa sallah shi na hannun sai ya gaya min na ce ka je ka bashi ya gane ka ne na ce in ka same shi ka ce mar in ji ni dai ya min addu'a Hamisu ya bashi wata riga. To irin wayannan suna nan, saboda haka ba a son ka ga wani ka walakanta shi. Shi ka gan ka bi maganar shi Ibrahim din nan, wanda ka gan shi, ka yarda ya fi ka a wajen Allah, domin yana yin abun da baka sani ba. Idan ka ga kafi mutum ka yarda ya fi ka shi wanda ka fi shekarun, domin zunubin da ka ɗauka shi bai ɗauka ba. idan ya fi ka shekaru ka yadda ya fi ka wajen Allah ya yi ibadan da shekarun ka bai kai ka yi irin nashi ba za ku zauna lafiya za ku zauna lafiya duk cewa Ibrahim ya bi hanyar da zai wargaza maka yadda za ka yi ka nemi faɗa da wani banne ka taɓa ka yi karo da abin da ya fi ƙarfin ka Allah ya kiyaye wanda lillahi ibadan Allah yana da bayi yasturu ma'anil amma Allah ya ɓoye su a cikin jahilai waya zaharuhum na ko waya zaharuhum lilhasa amma keɓantattu in sun gane sun gane kun gawa ne a cikin kunnan ba sa ku bane ku bi shi a hankali amma tsarinsa na jahilai ne komi nasa a cikin jahilai ne amma kuma shi ba cikin su yake ba dan CID ne na Allah a ga yadda za ku yi ne wannan lillahi ibadan akwai kuma Allah yana da waɗansu bayi banna bihim anil hasati su kuma Allah ya ɓoye su keɓantattun ma ba za su gane shi ba wal amatu da amma fala ya zaharu haqiqatu ma bainahu wa baina ma bainahum wa bainahu hatta lil hafazati Allah baya bayyana abin da ke tsakanin shi da su sai mala'iku masu ɗaukan su kawai ake nuna musu amma ba a bayyanawa saboda su ma khasawan su tafi lafiya kan su ga cewa sun kai wani kujera su ma akwai jaraba wanda yake yin su a yi haka ne a yi hajjibin nasu an yi tarko su da an yi kunu amana hum labitanu to ya kansa ne ko ina sai an samu nihan hatta ya tawafa arwahu biyadihi sai ubangiji ya karɓi ransu da hannunsa da ikonsa bam shuhada ul malakutul a'la su ake ce musu shuhada ul malakutul a'la idan kana son ka zamo daga cikin wannan shine kowane rana da ka dinga yin assalamu alaika ya rasulallah so ɗari wannan za ka zamo daga cikin hatta ya tawaffaka Allahu biyadihi assalamu alaika ya rasulallah so ɗari komi a jikin annabi Muhammad ake samu ko menene a jikin annabi Muhammad idan kana yin wani assalamu alaika ya rasulullah duk wanda ya ji ba sai ya sake tambaya na ba na ba shi izini kayan shehu tijani ne mai abin ya ba shi kayan yawa eh kullum mutum ya dinga yi to wallahi mala'ikan mutuwa ba zai iya daukan ka da kansa ba rabbul izzati ne zai cire ran da da ikon sa su ake kira shuhada ul malakutul a'la wa hum ahlus sabt al-aymani wayannan sune asau tsawon dama min al'arshi na Ubangiji suke, fa ha'ula'i wannan hasatul hasa su kuma kujerar su kenan. Jalan Allah jami'an minhum Allah ka sanya mu baki ɗaya daga cikin su numanni yi wa karni amin. In ta ma amlahu alaina abin da shauti ya ne mana imla'i aka shine daga wannan min hibzihi wa labzihi da da haddansa yadda ya faɗa da lafazin yadda ya zo. Wasu altuhu kowa mun yi nan daya za mu iya ci gaba ko mu tsaya nan in yana su kenan wannan kuma hadis to bai za iya ganewa dai in an gane alhamdulillah almuhimmu alfaham almuhimmu alfaham a dinga ɗauka kuma in an ji abin da za a amfana a riki kuma a amfani da shi kare zama misalin hikaya yawa irin addu'an da muka tashi a kai din nan eh mun bala ya zai ci abin sai addu'a sai gaba ya gama addu'ar sa kenan ya faɗa mu eh abin sai addu'a ta matan zamani su kuma sai su ce astaghfirullah Allah na tuba sai sun ce sun tuba tukunne su ballo bala'in daga baya maimakon su ballo bala'in tukunne su tuba eh su ballo bala'in tukunne eh ce Allah na tuba sai ta kadimi sai kuma su yi kiyan daga baya wanda aka ce watbi'u sayyi'ata alhasanata in ka ballo ne ka yi ka tuban daga baya su sai sun tuban kuma yin su ballo Allah ya kiyaye Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya kara mana sun mazala Allah ya fahimtar da mu Allah ya kara mana kusanci Allah ya taimake mu Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wala ajib lima sabaqa nasir al-haq al-haq wala hadi ila siratika al-mustaqim wala hadi qadar midad lajin صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في المكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة